يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تقبل كراتو أتكين وانا لتافي نمومي البركة أحكام الجنائز وبدعها wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa Allah ji kamalin da rahama a jiya idan ba a manta ba mun ɗauko bayani ne akan mas'ala ta 84 lokaci kuma muka dakata a kanta inda malaki mana bayani game da sallama a sallar gawa yaya sallama ta kasance a sallar gawa to mala ya kawo mana cewa Abdullahi dan Mas'ud ya gaya mana cewa wasu ɗabi'u na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda ya kasance yana aikata su sai dai abin takaici da yawa daga cikin mutane ne sun bar su ba su aikatawa to ɗaya daga cikin ɗabi'un da ya kawo mana shine annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana yin sallama guda biyu a cikin sallar gawa irin sallamar da yake yi a cikin sallarsa ta farilla to sai kuma malam albani ya kawo mana hadisin muslim wanda yake bayani game da hadisin da shi abdullahi dan mas'ud ne ya rawaito daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda ya mana bayani irin sallamar da yake a cikin sallar farilla wacce muka ji wacce iri ce ita ce sallama guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah an yasarihi daya a dama daya a hagu ita ce muka ji to duk bayanan da muka yi jiya a nan muka karkare insha Allah ta'ala za mu tashi mas'ala ta 85 mala yace ويجوز الاقتصار على التسل... على التسليمة الأولى فقط bayan mun ji cewa za a yi sallama biyu ne a cikin sallar gawa to sai mala ce ya kuma halatta a takaita akan sallama ɗayan kawai babu matsala abin nufi idan za a yi sallar gawa kai da kai sallama guda biyu a cikin sallarka da shi da ya sallama guda ɗaya a cikin sallarsa to kowanne ya dace da sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kowanne ya yi koyi ne da wani bangare na aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya sallama guda biyu kamar yadda muka gabatar jiya kamar yadda yanzu zamu zo mu ji kuma an samu tsira da aminci su tabbata a gare shi ya sallama guda daya to ashe kun ga abin ba wani abu ne na rikici ko tashi hankali ko rigima ba a'a kowanne ya dace da sunna idan kai sallama biyu kayi daidai idan kai sallama daya kayi daidai wata rana kai wannan wata rana kai wannan di yayi insha Allah ta'ala shine abin da ake nufi ina fata an fahimta malai ce li hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa haka ne saboda hadisin abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi sallah akan wata gawa fakabbara alaiha arba'an sai kabbarori a kanta guda hudu irin kabbarorin da muka gabatar da duk abin da ake karantawa a cikinsu wasallama taslimatan wahidatan ya yi sallama sallama guda ɗaya kawai to kun ga wannan aikin waye aiki ne na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi sallama guda ɗaya a cikin sallah wannan hadisi akharajahu ad-darqutni wal hakim wa anhu al-baihaqi min tariq abi al-ambas an abihi anhu qultu mala albani ya ce sai na ce wa isnaduhu hasanun kama bayyantu fi ta'liqatil jiyan isnadin wannan hadisin da muka karanto shi yanzu isnadi ne da yake da martaba ta hasan yace kamar yadda ne bayanin sa a cikin littafi na mai suna at-ta'liqatul jiyad wani wasu yan wasu yan ta'liqat ne shak albani yawa littafin zadul ma'ad zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya to shine albani ya dauke shi musu wasu yan ta'liqat shine sa masa suna التعليقات الجياد في زاد المعاد ويشهد له مرسل عطاء بن السابع بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة ما ليت هاي وانا حديث أبو هريرة آه مرسل وانا حديث ديزو مرسل عطاء بن السائب زي مسا شيدا وان ديكي تيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sallama alal jinazati yayi sallah akan wata gawa da aka sallata taslimatan wahidatan sallama guda daya akhrajahu al-baihaqi mu'allaqan imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi amma mu'allaq hadisi mu'allaqi kamar yadda muka sha bayani shine hadisin da aka kawo shi babu isnadi ko kuma aka cire farkon isnadin shine abin da ake nufi da hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq yana ɗaya daga cikin nau'ikan hadisi munqati hadisin da aka sami yankewa to yankewa ko dai kasance a farkon sanadi ko a tsakiyar sanadi ko kuma a ƙarshen sanadi in a farkon sanadi ne wajen sahabi sai a ce masa me mursali ko idan a tsakiya ne sai a ce masa me mu'ubali ko munqati idan a ƙarshe ne kuma ba can wajen su imam al-bukhari ko su imam muslim sai a ce masa me mu'allaq haka abubuwan suke to ya rawaito shi hadisi da isnadi wanda yake mu'allaq wa yuqawwihi amalu amalu jama'atin min as-sahabati bihi haka nan mala yace wannan da'awa da muka kawo na cewa za a yi sallama guda daya aikin wasu jama'a daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi masu yawa za su karfafe shi faqad qala al-hakim wa aqibahu imam al-hakim lokacin da ya rawaito wannan hadisin abu huraira da yake bayani akan annabi yana sallama guda daya sai ya faɗa bayan ya gama rawaito hadisin a ƙarshen sa sai ya ce قد صحت الرواية فيه أن علي بن أبي طالب رواية ما تا إنغانتا أتكين بياني قمد سلما قد أعيا daga sayyidina ali yarda Allah ta tabbata a gare shi shi ma an samu yayi sallama guda daya wa abdullahi bin wa abdullahi bin umar da abdullahi dan umar shi ma yayi sallama guda daya wa abdullahi bin abbas da sahabi abdullahi dan abbas wa jabir bin abdullahi da jabir dan abdullahi wa abdullahi bin abi aufa da sahabi abdullahi dan abi aufa wa abi hurairata da abu huraira dukkaninsu an samu annahum kanu yusallimuna ala aljinazati taslimatan wahidatan malai ce dukkaninsu an samu sun yi sallama akan gawa sallama guda ɗaya kawai ina fata an fahimta to kun ga waɗannan sabai masu yawa haka a ce dukkaninsu an samu suna yin sallama ne akan gawa sallama guda ɗaya babu yadda za a ce wannan ra'ayinsa ne wancan ma ra'ayinsa ne kowanne daga cikinsu zai dace ne ya kasance ya gani daga wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ina fata an fahimta saboda haka da mai sallama daya da mai sallama biyu insha Allah ta'ala dukkanin sun dace da sunna babu wani abu na rikici a cikin sa qultu mala albani ce sai na ce wa qad wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi kuma ya dace da imam al-hakim a cikin wannan ruwaya da ya kawo wa asnad al-baihaqi غالب هذه الآثار إمام البيهقي shi kuma da ya kawo waɗannan abubuwan galibi wannan afar na sayyidina ali da abu huraira da abdullahi da umar duk sai ya kawo musu isnadi duk kusan gaba ɗayan su galibin sai ya kawo musu isnadi ko ne jingina shi tun daga wanda ya fara jinsa zuwa sahabin da ya aikata aikin waza da fihim shi imam bai haƙi a tasa maruwa da ya kawo sai da ya ƙara wani sahabin ba sai da ya ƙara wasu sahabin ba iya waɗancan kaɗai ya bari ba sai da ya ƙara a wasu bin al-asqa wa abi umamata wa ghairihim sai da ya ƙara wasu bin al-asqa da abu umama da wasu su ma daga cikin sahabbai wa fi itlaqi sihhati ala riwayati bin abi aufa nadhrun indi mala albani ce sai dai a cikin sakin inganci da aka ce ruwayar ibn abi aufa ta inganta wani ɗaya ne daga cikin saban da aka ce an samu sun yi sallama guda ɗaya shi tasa ruwayar mala ce da aka ce ingantacciya ce yace to ni akwai abin duba a wajena ina da magana akai لأن في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف ما ليش أبدا سنة فداك كو saboda a cikin isnadin tasar wayar akwai wani rawun hadisi da ake ce masa al-jarrah bin malih wa huwa da'ifun shi kuma mai rauni ne bangaren wayar hadisi kama sabaka qariban kama yadda ya gabata a kusa kusa illa ayakuna waqa'a lil hakim min tariqin ukhra ma lace sai dai idan arwayar hakim ya zo ta wata hanya ta daban ba ta hanyar shi wancan aljarra bin malik din ba shi ma laice wa zalika mimma la adhunnuhu wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da bana zatan sa abin da yake nufi shine shi iya binciken sa bai samu ba iya binciken sa iya neman da bai sama wa hadisin ko kuma ruwayar wani isnadi ne daban ba iya wannan kawai samu to shi sai ya ce mimma la adhunnuhu bana zatan sa amma da bai kore gaba ɗaya ba tunda ilimi kogi ne da tattafai suna da yawa wani zai iya zuwa daga bayan sa ya bincike kuma ya samu abin da shi bai samu ba to shi sa da ya kawo abin da sigar zato ba da sigar tabbatarwa ba Allah ya samu dace wala yato ila hadhihi al-athar izo wadannan hadisi da muka kawo yanzu ne ذهب الإمام أحمد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه imam ahmad dan hanbal ya tafi a cikin magana da tafi shahara daga cikin maganganunsa amma na ra'ayin imam ahmad shi yana gani idan za a yi sallah gawa za a yi mata sallama guda nawa ne ɗaya kawai sallama ɗaya wannan shi ne ra'ayin mazhabar hanabila wa qala abu dawuda al-imam abu dawuda yace sami'tu ahmada su'ila an taslimi alal jinaza yace naji imam ahmad dan hanbal an tambaye shi game da sallama a cikin sallar gawa qala sai imam ahmad ya bada amsa ya ce haka za ga yadda za a yi ta sai ya kwatanta shine haka za din sai ce walawa unuqahu an yaminihi wa qala assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya karkatar da kansa sai ya karkatar da wuyansa bangaren sa na dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah guda ɗaya kawai da aka tambaye shi aka ce ya imam ahmad ya za a yi sallama a cikin sallar gawa idan an gama sai ya ce haka za a yi sai karkatar da kansa wuyansa bangaren dama sai ce assalamu alaikum rahmatullah shi kenan sallama nawa kenan ɗaya kenan wannan shine ra'ayin shugaban mazabar hanabila shine imam ahmad dan hanbal Allah kara masa rama qultu mala albani yace wa ziyadatu wa barakatuhu fi hadhihi taslimati mashru'atin khilafan li ba'dihim qarin wa barakatuhu ma'ana a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu din nan da muka ambata jiya malai ce wannan a cikin wannan sallama shi ma abu ne da yake shar'antacce sabanin wanda sabanin wasu daga cikin malamai da suke gani ba za a yi ba malai ce li thubutiha fi ba'd turqi hadith ibn mas'ud al-mutaqaddim fi at-taslimatayn fi al-fariḍa saboda tabbatar ta a cikin wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito wanda makaranta shi jiya ina ji an tuno shi ko yawwa wanda muka gabatar da shi a cikin sallamomi guda biyu a cikin sallar farilla wa mithluha fi hadhihi almas'alati salatul janaza kama sabaqa hakanan sallamomi guda biyun irinta za a yi a cikin sallar janaza dai kamar dai yadda muka gabatar da shi malai yace wa zakar ibn wa zakar ibn qasim al-ghazzi fi sharhi istihbabiha huna fi taslimatayn hakanan ibn ibn al-qasim al-ghazzi ya ambata a cikin sharhinsa me ya ambata shine mustahabbancin yin sallamomi guda biyu a cikin sallah tare kuma da ƙarin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa radda zalika alaihi al-bajuri fi hashiyatihi imam al-bajuri da ya tashi kuma sai yawa ibn qasim ibn al-qasim al-ghazzi sai masa raddi akan cewa a'a wannan magana da ka faɗa a cikin ta akwai gyara shi a ra'ayinsa baya dacewa a sallama ko ta sallah ko ta sallar janaza ko ta sallar farilla ko ta sallar janaza a ƙara lafazin wa rahmatullahi wa barakatuhu inji wa inji al-bajuri فذهب إلى عدم مشروعيتها شيا تفني أكن رشن شرعا توتا أتكين الدين ولا في الفريضة أتكين سلا غاوة حكم أتكين سلا فريلا سما ليت والصواب ما ذكرنا أما أبن ديك ديدي شين أبن دمك أنبتا في أبن دمك أنبتا يا هل تقار ورحمة الله وبركاته باب لي في إذا كقار ورحمة الله وبركاته أتكين سلم دذاك أتكين سلا غاوة ko kuma sallama ko kuma sallama da zaka a cikin sallar farilla di ya halatta insha Allah ta'ala Allah ya samu dace matsala ta 85 malai ce sunnatu abin da yake sunna ayu sal ayu sallama fil janazati sirran shine ayi sallama a cikin sallah idan an tashi sallamewa sirran a sirrance zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala malai ce al-imamu wa mawwara ahu fi dhalika sawa'un da liman da yake jagorancin sallar gawar da mamu da suke bayansa gaba ɗaya dukkaninsu za su daidaita ne wajen mai yin sallamar a sirrance kowa zai sallama ne a sirrance li hadithi abi umama tal mutaqaddim fil mas'alati bi lafdin saboda hadisin abu umama da ya gabata a cikin wannan mas'ala da muke bayani akan ta wanda yazo da lafazin thumma yusallimu sirran sannan sai ya sallama a sirrance fi nafsihi a cikin ransa hina yan sharifu lokacin da zai fita daga sallar was sunnatu abin da yake sunna an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu wanda yake bayan limami sai ya aikata kwatankwacin abin da limamin sai ya aikata shi ma yi sallama a kenan a sirrance malai ce walahu shahidun mawqufun wannan hadisi yana da wani shahidi wanda yake mawqufi ne magana ta tsaya kan sahabi akhrajahu al-baihaqi an ibn abbas wanda imam al-baihaqi ya fitar da shi abdullahi dan abbas annahu cewa shi abdullahi dan abbas kana yusallimu fil jinazati taslimatan khafiyatan abdullahi dan abbas ya kasance na yin sallama a cikin sallar janaza sallama a ɓoye ba tare da ya bayyana ta ba wannan kenan wa isnaduhu hasanun isnadin wannan ruwayat abdullahi dan abbas hasan ne thumma rawa ثم روي عن عبد الله بن عمر أنه سنكم أكرويت وترواير دك صحابي عبد الله بن عمر تيوا كان إذا صلى على الجنائز يا كسن تي إذن زي صلى أكن غاوا يسلم حتى يسمع من يليه yana yin sallama har yakan jiyar da wanda suke bayansa ina fatan fahimta a ruwayar baya mun ji an ce idan mutum zai sallama zai ami a ɓoye haka ne ko wannan kuma ga ruwaya mun samu daga sahabi abdullahi dan abbas shi kuma idan ya tashi sallar gawa matsayinsa na limami idan ya sallama yakan yi sallama da ƙarfi han yakan jiyar da wanda suke bayan sa duk sallama da wanda suke bayan liman suka ji ami aka yi ta a bayyana kenan ba a ɓoye ba ina fata an fahimta to sai malamai suka ce abdullahi dan umar ya yi sallama a bayyane wanda a lokacin da yake sallah a tattare da shi akwai wasu sahabai daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai nuna cewa shi ma wannan wani aiki ne na me na annabi tsira da abinci su fita a gare shi tunda ba su yi masa inkari ba idan da a ce abinda abdullahi dan abbas dan dan umar yayi na sallama a bayyane ba daidai bane sabai za su yi masa shiru yan uwansa ba za su yi masa shiru ba to shirun su shi nuna cewa aikin da menene shi ma shi ma sunna ne ina fata mun fahimta to sai malamai suka ce babu laifi annabi tsira da aminci su fita a gare shi wani lokaci idan ya sallama sai ya sai ya boye wani lokaci kuma sai ya bayyana to idan mutum zai sallama ɓoya zai yi kenan abin nufi mu ma mu da muke bayan limami da muke bin sallar gawa ta za a magana ya sallama can da an ca ɓoye a cikin rai da abin da aka ce a cikin rai kawai abin da ake bukata sai dai mu ji sai dai abin da bakin sai motsa kawai ba tare da mun ji lafazi ba shi kenan to ta zai a fahimta kenan shi ne malamai suka ce ta hanyar karkatawa kansa tunda zai karkata ya yi mai sallama dama ko hagu ina fata an fahimta to idan na kusa da shi sai ga karkata ya yi sallama a hagu da dama a dama da hagu ko kuma iya damansa kadai to su ma sai su karkata ba tare da sun bayyana ba su a dama da hagu wanda suke bayan su ma haka haka haka malamai suka faɗa amma tare da cewa idan aka aka a bayyana shi ma yayi wanda galibi da shi shi muka fi yanzu shi aka fi sani amma dai a sani cewa hakan shi ma sunna ce annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yayi sallama a me a ɓoye wannan shine abin da ya kamata ya kamata dai mu gane cewa karatu ne shari'a ce idan mutum yayi me sallama a ɓoye amma a bayanan ita ma menene shari'a ce kamar yadda gashi mun ji a cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya samu dace mala yace wala tajuzu salatu ala aljanazati fil awqati thalathati ga wata mas'ala ita ma mala yace sallar gawa ba ta halatta a wasu lokuta guda uku sallar gawa ba ta halatta a wasu lokuta guda uku ya kamata mu lura da waɗannan lokuta domin mu kiyaye su don galibi mu duk lokacin da mamaci ya mutu akan yi sallah ne kawai ko doshi akan yi sallah ko da rana ko da safe ko doshi ne galibi da daddare ne da inda da daddare akan ce mutum zai kwanake su sai a bashi wanda a shar'ance kuwa binne mutum da daddare shari'a ne babu komai ana binne mamaci da daddare amma lokacin da ya kamata a ce mun kiyaye wanda ba a binne mamaci a cikin su galibi mu kuma kan binne saboda aka sai mu ji domin mu ƙara kiyayewa mala ya ce allati tahrimu salatu fiha illa lil daruratin wanda sallah ta haramta a cikin su sai idan akwai ta larura mai karfi li hadith uqba bin amir radiyallahu anhu qala saboda hadisin uqba dan amir yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace salafu sa'atun كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن نصلي فيهن uquba dan abi yake cewa wasu lokuta guda uku annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kansa ya hana mu mu yi sallah a cikin su ya hana mu mu yi sallah a cikin waɗannan lokuta sannan kuma au anna qabura fihin mautana ya kuma hana mu haka mu binne mamatan mu a cikin waɗannan lokuta lokuta ne guda uku annabi tsira da aminci su a gare shi ya hana a yi sallah a cikin su ko kuma abin ne mamata a cikin su sallar na haka aka kawo ta mutlaka ba tare da kayyada wace irin sallah ko wace iri wace irin sallah ko wace iri in dai ba sallolin da ake ce musu zawatul asbab ba sallolin da suke da sababai za mu zo mu ji su a gaba kaɗan insha Allah ta'ala bari mu ji waɗannan lokuta na farko hina tatlu'u shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokacin da rana take bullowa a bayyane hatta tartafi ash-shams har sai lokacin da rana ta daga wannan lokaci kenan washe ne lokacin da rana take bullowa ta bayyana har sai lokacin da rana ta daga shine da safe ina fata mun fahimta dama an idan aka yi sallah asubahi ana yi sallar nafila ne ba a yi sallar nafila ai ko yawwa to ba a sallar nafila har sai lokacin da rana ta dau- ta fito ta yi haske lokacin sallar wala ya shiga sannan sai a sallar nafila shi sa a galibi wasu daga cikin mu suna suna yin kuskure wani lokaci za ga mutum ya tashi eh, daga masallaci wannan lokacin da aka rasa sallar nafila zai fita sai ga ya tashi na yin nafila wannan kuskure ne lokacin da rana take fitowar nan da haskenta ba a yi sallar nafila a lokacin annabi yana tsira da aminci su fita a gare shi haka nan kai da kai alwala daga gida ka to masallaci da asuba idan ka yi raka'atul fajr ɗinka idan ka zo masallaci to za ka yi tahiyatul masjid raka'a bi kawai sai ka zauna idan kuma baka yi ba sai ka sai ka yi rakatul masjid ɗinka amma abinda wasu suke sai ka ga mutum an gama sallar ah, ya- ya fito daga gida bayan ah, bayan an yi- an yi kiran a salatu idan ya shiga masallaci sai ga yana- yana ta jera na fuloli yayi ya huta yayi ya huta wannan kuskure ne gaskiya ba shari'a bane ina fata an fahimta idan ka zo masallaci da sallar asubahi abin da ya kamata ka shine nafila ya kai raka'a bi kawai wannan sune shar'antattu duk abin da ka ƙara kayi abin da yake ba shari'a ba mutum yayi kuskure wasu sai kan yaka sai mu gyara to wannan lokaci ba a yin sallar asubahi hatta tarfi a sai lokacin da rana ta daga idan rana ta daga to shikenan lokacin sallar walhaya ya shiga za a iya yin sallar gawa a lokacin a lokacin ba za ka yi sallar farilla ba idan ma mutum ya mutu a lokacin ba za a yi ba shi sa galibi idan mutum ya mutu da safi sai ku ji ana cewa za a yi sal- za a yi masa sallar wajen karfe 8 haka ne ko kuma karfe 8 a lokacin sallar walhaya ya shiga babu laifi za a iya yi a lokacin amma irin eh, lokacin da rana take dagowa karfe 6 ne da wani abin ko bakwai haka wannan lokacin duk bai halatta a yi sallar gawa a lokacin ba bai kamata ba sai lokaci na biyu wa hina ya ƙomu ƙa'imar zuhurata ya sa ana hukum ƙa'imar zahira ne shi ne daidai wa hina ya ƙomu ƙa'imar zahira a lokacin da gwarjirin lokacin da bahaushe ke sa gwarjin azhar ɗin nan an fahimta lokacin da rana take tsakiyar sama to shi ma a lokacin babu kyau bai halatta a yi sallar nafila a lokacin ba kuma bai halatta a yi sallar gawa a lokacin ba ba a yi sallar nafila hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkace shine sai bawushe ce ko kuma sai ah, bawushe ce rana ta yi zawali kenan ma'ana idan rana ta yi zawali ma'ana ai abin da ake nufi da zawali zala kenan daga zala ne ma'ana ta karkace daga tsakiyar sama ta danyo gefe kaɗan to da zarar ta yi gefe kaɗan ne a lokacin lokacin sallar azhar ya shiga babu laifi zaka iya sallar nafila kuma zaka iya sallar gawa a lokacin amma da tsakiyar ranar na irin sha biyu da wani abin din nan a lokacin ba a yi sallar nafila haka nan idan mutum ya mutu a lokacin sai a masa wanka a ajiye shi sai lokacin ya guta sai a zo a yi masa sallah amma bai halatta a mai sallah a lokacin ba ina fata an fahimta gashi kamar yadda muka ji a cikin hadisi lokaci na uku wa hina tadayyafu ash-shamsu lil ghurubi hatta taghruba da lokacin da rana take ta- ta ta karkata dan faduwa a lokacin baya halatta a yi sallar nafila ko abin ne mamaci a lokacin ko awa mamaci sallah hatta taghruba har sai lokacin da rana ta fadi abin nufi lokacin da dab da sallar magariba lokacin da rana take yin ja'in nan kafin ta fada din an fahimta ai lokacin sallar magariba ba shiga sai rana ta yi me ta faɗi ko yawwa to kamar nan ta zaga ran ta yi ja wani lokaci ba a yi sallar nafila ba kuma a yi sallar mamaci idan da mutum zai mutu a lokacin bai halatta a mai sallar a lokacin ba sai a jinkirta sai rana ta faɗi rana tana faɗuwa shikenan sai a mai sallah sai a mai sallah ko bayan magariba ne sai a ji abin ne shi babu laifi insha Allah ta'ala wala yace akhrajahu muslim wannan hadisi ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi babu wani shakka ko kokonto akan hadi akan ingancin hadisi imam muslim ya fitar da shi wa abu awana fi sahihi wa abu dawud wa nisa'i wa tirmidhi wa sahahu wa ibn majah wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad min tariq abi ali bin bin ribah anhu wa zada al baihaqi imam al baihaqi ya kara yace qala قلت ل- آه، قلت لعقيب آه، لعقبة آه، أيدفن بالليل shi ɗaya daga cikin marauta hadisin daga sahabi uqba dan amir sai yake cewa sai na tambayi uqba dan amir cewa ayudfanu billaili yanzu za a iya binne mutum da daddare mutum ya mutu da daddare kuma aje a binne shi za mu za mu iya haka qala na'am sai ya ce eh qad dufina abubakar billaili sayyidina abubakar siddiq wanda ya fi kowa falala a cikin mutanen duniya kaf inda kai ba annabi bane ko manzo da daddare aka binne shi kuma kun ga sayyidina abubakar ya mutu a shekara ta nawa ne a shekara ta nawa ya mutu bayan rasu annabi tsira da abinci su bata a gare shi da shekara biyu da dan kadan ya rasu kun ga a lokacin akwai sabai jingim idan bai halatta abin nan mutum da daddare ba a lokacin sabai ya su dauki sayyidina abubakar sai su binne shi ba za ta yi ba to duk da sabai aka dauki sayyidina abubakar aka je aka binne shi da daddare to me yanzu bai san babu binne mutane da daddare galibi ina gani kawai tsoro ne tsoro ne kawai irin na irin namu mutane ba sa ba sa san abin nan da wuri Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine karshen babin sallah insha Allah ta'ala sati mai za mu shiga babin da yake bayani akan kuma binnewa yanzu zamu ta binnewa mun gama sallah yanzu kuma yanzu zamu tafi kuma mu ji mu ji yadda ake binnewa da kuma abubuwan da ya kamata ya ake yaka kabari ya ake sa mutum duk dai su zamu zo mu ji insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله